بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare boda jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu ya kama wannan yini mai taron albarka yinin juma'a wanda yau daidai da ɗaya ga watan shidan musulunci watan a jimada al'akir sun ce biyu ne biyu ne ko? to aran ma ya ce biyu ne ga wancan sun
to amma ni kamar ɗaya na ji ana cewa to to yar biyu ne ko? to ɗaya zuwa biyu dai ga shi ga watan shidan musulunci yau hijira na da shekara 1445 wanda wannan lissafi ya nuna mana cewa yau muna ƙasa da wata uku zuwan azumi kenan tsakaninmu da ramadan ƙasa da wata uku allah ya kai mu ramadan da imani ya yi daidai da sha biyar ga watan biyu na miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator muhammad danjuma goji da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyar su a wannan masallaci kuma a wannan yini a duk mako da kuma lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba masu kallon mu kai tsaye da masu kallon mu ta kafafen yatsa bayanai na zamani muna sura mai namba ta goma sha biyu in ka ɗauko ƙirge daga sama na alkur'ani zuwa kanta ma'ana suratu yusuf alaihi salam a makon da ya gabata karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 62 yau za mu tashi aya mai namba ta 63 a cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salam wannan kuma shi ne darasinmu na goma cif a cikin wannan sura insha Allah Allah rama bismillah falamma rajau ila abi
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون
amma kun dai gabata annabi yusuf alaihi salam ya bukaci yan uwansa su dawo gare shi da ɗan uwansu da suka bari a gida domin sun ce su goma sha biyu ne ɗaya ya fita jijiyaji bata ɗayan kuma yana gun babansu ya riƙe shi su goma ne suka je wajensa a lokacin to sai ya ce in za su dawo iya so su dawo da wannan ɗayan ɗan uwan nasu wanda ke wajen babansu ya suka ce to za su rarrashi baban za su rarrashe shi su yi masa dukkan abin da ya kamata kan ya ba su dama su taho da shi bayan sun kammala sai ce da yaransa su sanya kudadensu a cikin buhunan da aka auna musu kayan abinci domin in sun je za su gane an saka musu kudinsu cikin kayan abinci idan kalabu ila ahadihim la'allahum yarji'un idan sun koma zuwa ga iyalansu hakan zai sa su dawo domin mutane ne na kirki masu amana ta sai qur'ani yake cewa ga sunan sun dawo falamma raja'u ila abihim ga sunan sun dawo sun samu mahaifinsu ƙalu suka ce ya abana ya babanmu muni'a min alkaid ai an an hana mu ya hane mu mu koma awu ya hane mu koma neman awu kamar yadda muka je har sai mun cimma wani sharadi da ya sanya mana ai falan mara jau ila abihim da suka dawo zuwa ga mahaifinsu ƙalu ya abana suka ce ya baba inna kadimna ala khairu rajulin mun dawo ma ko khabari rajulin mun dawo ma da labarin wani mutum bawan Allah an zalana wa akramna karama yace ya bawa masauki kuma ya mana karamci matukar karamci law kana rajulan min auladi yaqub ma akramna karamatahu yace wannan ko da dan gidanmu ne karewa kenan to iya karantin da zai mana kenan ai ba su zama ɗan gidan nazo ba ne wannan irin karamci da sauka da tarba da da- da abubuwa na mutuntawa suke cewa wallahi baba wannan ko kai ka haife shi illa iyaka kenan babu sama da abin da zai manufe da wannan fa qala lahum yaqub yaqub alaihi salam yace da su idza ataytum malak malak misra faqra'uhu minni salam yace idan kun koma tunda har mutumin kirki ne ku ce ina gaishe shi an fahimta kuma wannan darasi ne kan cewa duk inda ka ji labarin mutumin kirki kamar fatan alkhairi ko ka san shi ko baka san shi ba ko wata hudda ta hada ku da shi ko ma ba hudda ta hada- da ta- ta hada ku da shi in dai ka ji labarin mutumin kirki ne to ka masa fatan alkhairi domin yaqub alaihi salam a lokacin bai fahimci ɗansa ba da yusuf an ba shi labarin karamcin da ya musu da alkhairan da ya musu sai ce to idan kun koma ku ce ni ina gaida shi faƙara uhu minni salam an fahimta ku ce ina gaida shi in ji yaƙub alaihi salam suka ci ba wa ƙulu lahu suka ce da shi inna abana yusalli alai wai da ulak babanmu ya ce a yi ma sallama kuma a gaida kai bima aulaitana domin irin tarba da sauka da kai mana sun makalu suka ci gaba da cewa babansu ya abana muni aminal kai ya babanmu ya ce nan gaba kada mu koma awon abinci imam al-hassan al-basir ya ce muni aminal kai ma'anahu yamna aminal kai illam na hamil akallana ma'ana in har ba mu tafi da ɗan wannan nawa ba ya ce ba zai mana awu ba saboda haka ba fa arsilhu ma'ana akana dan wannan namu muna so ka bamu dama mu tafi da shi shine bunyamin kamar da malaman tafsiri suke ce masa bunyamin naktal qara hamza wal kisai yaktal da imamu hamza da imamu al kisai sun karanta wannan kalmar da yaktal ba naktal ba biliya ya'ani yaktal li nafsihi shi ma zai yi kayan raƙumi da kansa kama na hannu naktalu kamar yadda mu ma kowa yake yi kayan raƙumi nasa wa qara al-akarun sauran qurra sun karanta da naktal bin nun fa arsilhu ma'ana akana naktal an karanta da nun sauran qurra ya'ani naktal nahnu mu din zamu haɗu da shi mu yi kayan abinci kayan raƙuma wa huwa ta'am shine kayan abinci da muke sewa wakila naktal lahu ko kuma mu ma za mu auna masa mu shirya masa mu dora masa domin yaro ne bai kai mu ba wa inna lahu lahafizun saka ce baba wallahi wannan karan da wannan za mu kiyaye shi an fahimta shine wa inna mu lahu game da shi wallahi za mu kiyaye shine ma'ana zuwa da wannan lam din wa inna lahu la wallahi za mu kiyaye shi ba wani abu da zamu bari ya same shi ba za mu kwatanta irin abin da ya fa- ya faru ga dan uwansa a baya ba daga nan fa
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين
Allah ta'ala yake cewa Yaqub alaihi salam yace kale yace hal amanukum alaihi in zan amunta da ku game da shi na amince muku shi bunyamin na samu aminci na bar ku ku tafi da shi illa kama amintukum ala akihi min qabl to zan amince muku irin kwatankwacin amincewar da na yi wa ɗan uwansa kafin wannan lokaci shi ne illa kama amintukum ala akihi min qabl kamar yadda muka yi yarjejeniya cewa yusuf alaihi salam gashi nan ku tafi da shi bayan kun tafi da shi ku kiyaye amana to babu abin da ainihin za a yi game da game da bunyamin din sai dai haka din ba abin da zan ce muku face abin da na ce muku game da ɗan uwansa kafin wannan lokaci shine yusuf alaihi salam min qabl kafin wannan qadiya ta faru ai kaifa amantukum alaihi yaya zan amince muku da shi bunyamin wa qad fa'altum bi yusuf ma fa'altum alhali ga abin da ya faru ga yusuf kun tafi da shi na ce ku kiyaye kun dawo kun ce kirkeci ya cinye shi saboda ka wannan dan uwa nasa shi ma ina jin tsoron kada abin da ya faru ga dan uwansa ya faru ga shi ta ya zan amince muku da haka bayan wancan ɗin ma kun yi rantsuwa kun ɗau alkawari yanzu ko me za ku ce game da shi wannan da kuke fatan da ba ku tabi da shi to muna cikin wannan karatu sai ga uba kuma kaka da tijo murshid kuma almufti mataimakin shugaban kungiyar izala ta ƙasa gaba ɗaya ko mufti na ƙasa gaba ɗaya a sheik usman isa taliyawa wanda mun samu bakuncinsa yanzu a wannan masallaci wajen wannan darasi ko malam an ce al-ma'rufu la yu'arrab sai dai abu ɗaya zan ƙara daga cikin sanin da kowa ya masa anan malam iya cike da kaunar almajirai dukkan wani al'amari inda ya shafi almajiri ɗalibin ilimi to malam sai inda ƙarfinsa ya ƙare a zahiri ko a batini wannan mu shahid ala zalika mun shaida wannan ya bar gida dare da rana tsakar dare tsakar rana babu lokaci da al'amarin da ya samu ɗan uwa almajiri na daɗi ko na rashin daɗi to malam ne a gaba wannan shaida ce wanda Allah ya fi mu shaida game da wannan to muna yi wa malam fatan alkhairi da fatan Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya sa rakiyar ta yi tsayi wannan kama hannu da ake mana Allah ya sa ya yi tsayi nusarwa da ake yi mana da tunatarwa da ake yi mana wannan al'amari ba abin da za mu ce sai dai Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ta'ala ya ƙara yi wa rayuwa albarka malam abin da ka sa a gaban alkhairi Allah ya cin ba mashi abin da ake neman tsari a gun Allah Allah ta'ala ya tsare kuma hakimi ne na taliyawa eh barka mu afwan ban faɗi wannan ba hakimin taliyawa Allah ya ƙara wa malam lafiya sai yake cewa fallahu khairun hafiza Allah shi ne mafi alkhairin mai tsaro duk da cewa ina jin tsoron ku tafi da shi kamar yadda kuka tafi da ɗan uwansa abu ya marar daɗi ya faru to amma dai Allah shi ne mafi alkhairin mai kiyayewa shi ne fallahu khairun hafiza ko kal- fallahu khairun hibza an karanta hibzan ai master ne hafiza ya haf- ya hafizu ko ya hafazu hibzan fallahu khairun hibza Allah shi ne mafi alkhairin mai tsaro ga kowa Allah shi ne mai tsaro wanda duk abin da aka yi da ku na ku ɗau alkawari to babu shakka kiyayewar Allah ita ce kiyayewa in Allah bai kiyaye ba to duk abin da za mu yi al'amarin ba zai yi ba sai ma yake cewa ƙara hamza wal kisa'i wa habs hafizan da imamu hamza da imamu kisa'i da habs almajirin imamu asim sun karanta da hafiza bil alif وقرأ الآخرون حفظا بغير الألف المصدر يعني خيركم حفظا أي الله شيني في الكيري جمده هو جنصره حفظه حفظه خير من حفظكم أي كيا يوان الله يافي كيا يوانكم وهو أرحم الراحمين الله شيني مي جن كم ما سو جن كي الله شيني مي توسعي ما سو توسعي تكون الله يا سبحانه كنسا دمي توسعيني saboda kuma bayansa ana so ku siffanta da tausayi arrahimuna yarhamuhumullahu tabaaraka wata'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama Allah ya ce ku ji kan wanda suke ƙasa da ku wanda yake bulbushin ku zai ji kan ku musamman a wannan yanayi da ake ciki na tsada da kuncin rayuwa babu shakka ana so rahama ta dinga zagayawa tsakaninmu mu kwaikwayi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ta'ala yake cewa wallazina ma'ahu ashuddaw 'alal kuffari والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Allah ya ce waɗanda suke tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ashidda'u alal kufar suna tsanantawa da gallazawa tsakaninsu da kafirai amma ruhama ubainahu suna tausayi da jin kai wa junansu masu kuɗi suna tausayin talakawa talakawa suna yi wa masu kuɗi fatan alkhairi shugabanni suna tausayin mabiya mabiya suna addu'a wa shugabanni masu rauni suna addu'a ga masu ƙarfi masu ƙarfi suna tausayi ga mabiya to wannan shine irin tsarin rayuwar sahabbai Allah ta'ala ya kare da su Allah ta'ala shine arhamur rahimin na'am daga nan fa ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم Hmm.
قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير ga sunan dai gaban mahaifinsu sun zo da kayan da suka auno daga misra wajen yusuf alaihi salam kuma suna faɗa masa buƙatarsu ya haɗa su da ɗan uwansu su koma idan za su koma yake faɗa musu cewa ga abin da ya faru a baya to iya jin abin tsoron abin da zai ƙara faruwa gaba daga nan wala ma fatahu mata'ahum da suka zo suka buɗe kayayyakinsu da suka auno buhunan da suka auno kayan abinci suka buɗe wajadu bida'atuhum ruddat ilayhim sai ga kudaden su ne samanu ta'am kudaden siyan abincin an sanya musu su cikin buhunan su kowane buhu sai dama can ya ce a bude buhunan ba su sani ba a mayar da kudaden su ciki a dinki su tafi da shi suna budewa sai ga kudaden su ciki sai suke cewa ma na bagi ai ayyu shay'in natlab me ku muke nema baba ga karamci ga mutuntawa kuma ga kudaden mu an dawo mana da shi wa zalika annahum zakaru li yaqub alaihi salam suna ambatawa mahaifinsu wannan ihsanul malik irin kyautatawa wannan sarki i- zuwa gare su wa hassu ala irsali bunyamin ma'ahu kuma hakan suna yi kuma suna kwaɗayi da aika saƙo ta ma'ana wajen mahaifinsu ya ba su dama su tafi da ɗan uwansu bunyamin idan tahowa ta gaba ta kama kenan ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعة وجدوا البضاعة هي سوى غوان نن كدade nasu cikin buhuna suke cewa hadhihi bida'atuna ruddat ilaina ai wannan kudaden mu ne aka dawo mana da shi ai ai shay'in natlub bil kalami ba wani abu da muke nema ƙarin bayani na magana game da wannan bawan Allah fa haza huwa al-hiyan min al-ihsan wannan kusan shine asalin makaramci da kyautatawa والإكرام da karramawa au filan alkai na farko dai ya mana au cikakken au wa ruddat alaina athaman kuma gashi ya dawo mana da kudadenmu aradahu a ara aradu ta tabibu nafsi abihim suna hakan suna kudayi akan su daɗatar da zuciyar mahaifinsu akan yabba su tafi da ɗan'uwansu wanda miru ahalana kuma gashi mun yau kayan abinci shine almira da za mu ciyar da iyalanmu nashtari lahum at-ta'am mun siyo musu abinci can fa nahmiluhu ilaihim gashi mun ɗauko mun kawo musu mar ahluhu bimairin mira iza hamala ilaihim at'am min baladin ila baladin akhar ana cewa mira idan an je an dauko kayan abinci daga wani gari zuwa wani gari kai kaila ba'ir shine hamlu ba'ir idan mun tafi da shi za a ƙara iyo kayan raƙumi daban bayan namu imamu al-mujahid bin jabar yake cewa al-ba'iru hahuna huwa al-himar al-ba'ir da aka ce a wannan aya shine jaki an gane ko domin su an ce a a lugarsu ana cewa jaki alba'ir ko alhimar ana faɗa masa wannan wa hum kanu ashabu himarin amma malam bagawi yace wal asahu al awwal annahu ba'ir cewa mafi ingancin magana cewa dai raƙumin ne an gane ko daga nan fa
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل
yaqub alaihi salam yake cewa lan ursilahu ma'akum bazan ba da dama ku tafi da shi ba bazan aike ku tare da shi ba hatta tu'tuni mawthiqan min Allah har ke kun zo mun da wani alƙawari tsakaninku da Allah sai mun yarjejeniya mun kulla alƙawari kuma kowa yayi tsakaninsa ga Allah qala yaqubu lahum annabi yaqub yace da su lan ursilahu ma'akum ba zan aika shi tare da ku ba hatta tutu ne mauthiqan min Allah ay misaqan wa ahada min Allah sai mun yi alƙawari da yarjejeniya tsakani na da ku da Allah wal ahadul misaq bil muakkad bil qasam kuma shi wannan alƙawari mu karfafe shi da rantsuwa wakila huwa al muakkidu bi shahadati la shine mu karfafa maganar da shaidawar Allah tsakaninmu latatunani bihi cewa wallahi za ku dawo min da shi bayan kun tafi da shi sai malam bagawi yake cewa wa adkala lam fihi an shigar da lami ciki li'anna ma'anar kalam al-yamin domin ma'anar maganar rantsuwa ce la ta'tunani bihi ku yi rantsuwa da Allah za ku dawo min da shi illa an yuhata bikum sai da in abin da yazo yafi karfin ku gaba daya sai da in abin da ba yadda za ku iya duka yafi karfin ku to wannan kuma babu yadda za a yi amma har in kuna da dama to ku yi alkawari ku yi rantsuwa mu shaidar da Allah junanmu cewa za ku dawo da shi bayan kun tafi da shi kala mujahid imam mujahid bin jabal ke cewa illa an yi huliku jami'a illa an yi haɗa bikum shine an yi huliku jami'a sai dai in an halaka ku gaba ɗaya kattada bin di'ama as-sunusi yake cewa illa an taglabu sai dai in an an ku gaba ɗaya falam yajri yaqub bada min irsali bunyamin ma'u amma duk da haka ba su ga fiska ba da shi annabi yaqub zai aika su tare da bunyamin falamma atawhu mawthiqahum lokacin da ya buƙaci su yi alƙawari sun zo da alƙawari sun zo da alƙawari da yarjejeniya da rantsuwa ai tsohu uhudan suka zo da alƙawari da yarjejeniya qala yaqub alaihi salam sai yaqub alaihi salam yace allahu alama na ƙul wakil to Allah ya zama wakilinmu ni da ku ya zama shi ne tsakani ni na ba ku alkawari kun ɗau alkawari kun yi rantsuwa to ga Allah nan a tsakaninmu ai shahid Allah ya zama shaida wakila hafid ko kuma Allah ya zama mai kiyayewa kala ka'ab imam ka'ab yake cewa lamma kala yaqub lokacin da annabi yaqub alaihi salam yace fallahu khairun hibza Allah shi ne mafi alkhairin mai ba da tsaro da kariya ƙala Allah azza wa jal sai Allah mai girma da buwaya ce wa izzati na rantse da buwayata la uraddanna alayka kiltayhima ko kilayhima ba'ada ma tawakkaltu alayya Allah ya ce na rantse da buwayata sai na dawo ma da 'ya'yanka biyun nan duka bayan ka dogara gani wannan ka'ab bin malik ɗaya daga cikin sabon manzo Allah yake faɗar wannan magana lokacin da ya fawwala wa Allah to sai Allah ya ce ni kuma zan yi amfani da buwayata da ƙarfi na na dawo ma da su gaba ɗaya ba gara ba zago ba ciwon kai na'am daga nan mai faru
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون يعقوب عليه السلام يدنگ بيبير سودا magana kuma da nasiha wa ƙala ya bunayya sai ko kuma ya baniya ya ku ‘ya'yana la ta min babin wahid idan kun tashi shiga garin misira kada ku shiga ta ƙofa ɗaya wadkhulu min abwabin mutafariqa ku shiga ta kofofi daban-daban kar ku haɗu ku duka ku ku- ku ɗunguma garin gaba ɗayan ku akwai masu tanka akwai masu ayin kambun baka ko to ku yi ƙoƙarin ku rarrabu wa'ansu ta can wa'ansu ta ƙofan arewa wa'ansu ta ƙofan kudu wa'ansu ta sare wa'ansu ta yamma haka dai ku rarrabu ya ku shigo wa garin ta ƙofofi daban-daban sannan sai ku haɗu a inda za ku za ku yi mahaɗa wa qala lahum yaqub alaihi salam lamma aradul khuruja lokacin da suka yi niyyar fita min indihi daga wajensa sai ce ya ku ‘ya'yana la ta dukulu min babin wahid idan ku tashi shiga ƙasar misira ko garin misira kar ku shiga ta ƙofa ɗaya wa zalika kafa alaihim wal'ayin malamai sun ce iya tsorace musu kambun baka ne li'annahum kanu utu jamalan wa quwwa domin su an ba su kyau kuma an ba su ƙarfi wam- wamtidad qama kuma ga su tsayayyi ne zarata duk wanda ya ga ɗaya biyu uku to zai iya tankawa to wannan sai mahaifinsu ya guje musu kar ayin ya yi tasiri game da su an gane ko wa kanu auladan aulada rajulin wahid ga su kuma su zarata mutum goma sha ɗaya ababen sha'awa ga ƙarfi ga kyan sura kuma duk 'ya'yan mutum ɗaya ne wa amarahum an yatafarraqu sai ya umarce su su rarrabu lokacin da za su shiga bisira li Allah yusabu bil ayn domin kar kambun ido ka kambun baka yi musu tasiri fa innal ayn haqq imam al bagawi yace kun ga kambun baka ko kambun ido gaskiya ne abinda ake cewa maita ko akar muka lawa ne haka ake fassara shi amma ba mai maita suna cewa akwai tsafi a cikin ta amma shi kambun baka suna cewa mai shi ma bai san iya da shi ba ko ma'aikin Allah ya ba da rigakafi ya ce duk abin da za gani ka tanka shi to ka sa ka fara gabatar da Allah barakallahu kai abin nan iya da kyau masha Allah kai abin nan yana da kyau to haka ake so a gabatar da Allah kafin a ambaci abin to wannan ambaton Allah zai zama rigakafi abin ba zai cutu ba amma mai kambun bakan in iya tanka abu baya gabatar da Allah to akwai yiwuwar zai iya kamuwa da cuta an fahimta akwai maganganu da yawa na malamai akan wannan qadiyya din waja'at al-afr imam al-bagawi yake cewa yazo a cikin afr innal ayna cewa shi kambun baka tadkhulu ar-rajulu al-qabr iya shigar da mutum har kabari ma'ana kambun baka iya tasari har mutum ya mutu kenan wal jamal al-qitra kuma kambun baka iya shigar da raƙumi tukunya an fahimta idan mai kambun baka ya tanka raƙumi akwai yiwuwar zai faɗi hidi a yanka shi wa kala ibrahim an-naqi ibrahim an-naqi yake cewa annahu qala shi annabi aqub ya faɗi wannan li'annahu kana yarju an yarau yusuf fit tafarruqi shi iya so ne bayan sun rarrabun kowa yayi nan yayi nan wai a wannan tafiyar waya Allah ko wani zai ga yusuf alaihi salam wal awwal asah amma imam al-bagawi ce a magana farko na cewa iya tsorace musu kan baka to ita ce magana mafi inganci a gun may- may- a gun yawancin malamai amma sai ke cewa wa ma uguni ankum min Allah kun ga zai koya musu tauhidi kenan wancan abin da ake ce masa al-aqdu bil asbab ne ruko da sababi domin kar wani abu ya faru ko wani abu ya faru amma duk ruko da sababinka to Allah shine mai zartarwa ta ƙarshe ka yi riko da sababin in ya so ya jarraba ka sai abin ya yi sau tari Allah iya wannan domin ya gwada ƙarfin imanin ɗan adam ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza sai ya ƙi yadda abin ya yi sai gaya za ka yi kuma ko ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ɗin kuma sai abin ya faru sai Allah kuma ya gaya za ka yi amma babu shakka al'aqdu bil asbab shari'a ce riko da sababi zuwa kan burinka ya cika na nema ko na neman tsari to wannan abu ne wanda shari'a ta koyar da shi to abin da suka yi na farko al'aqdu bil asbab ne amma yanke hukunci na ayi ko kar ayi ko abin ya tabbata ko kar ya tabbata to abu ne agun Allah sai ke cewa ma uguni ankum min Allah min shay hakan ba zai wadatar da ku komai agun Allah ba in Allah ya so ku cutu in Allah ya so kambun baka yi tasiri a kanku to shiga ta kofofi daban-daban ba abin da zai muku in kana Allah in Allah ta'ala ya so qada fikum qada in Allah ya so zartar da hukuncinsa cikin ku fayusibakum mujtami'ina kuntum aw mutafarriqin yake cewa in Allah ya so hukuncin sa ya shafe ku to zai shafe ku ko kun kasance a hade ko kun kasance a rarrabe an gane ko fa innal maqdur ka'id domin shi abin da aka kaddara tabbatacce ne wal hazru la yanfa min al qatf kuma ta ka tsantsan da wayo da dibara baya tsallakarwa game da kaddara an fahimta al hazru la yanfa min al qatf ta ka tsantsan da wayo da dibara to in dai wannan iyaci to da wa'ansa da yawa kaddaran Allah ba za ta wasu ba to sai kai ta determine din naka kai ta wayan sai Allah ya ji huma wani abu gaba ɗaya baza tsarin ka sai ga ina wayan naka yake kuma ina wadda bara take inil hukumu illa lillah ayyamal hukumu illa lillah dukkan hukunci iya ga Allah haza tafawid yaqubu umurahu ila Allah wannan yaqub iya fawwala al'amuransa gaba ɗaya zuwa ga Allah alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun ai itamattu madogara ta shine Allah dukkan masu dogaro to Allah shine madogaro su idan zaka dogara da gwafa ko fila da bata faduwa bata karewa shine ka dogara ga Allah wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ya dace ku dogara matakar kun kasance kuna da imani na'am
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه له علم لما علمناه ولكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ke cewa walamma da kalumin haisu amarhum abu to ga sunan sun baro Kana'an Palestine ta yanzu sun baro nan su goma sha ɗayan sun lallashi baban ya basu domin Allah iya so ya zartar da wani hukunci ne kuma sai wannan sababin ya faru sana hukuncin zai yi suka lallashe shi suka roƙa da magiya domin su suna su wancan alkawarin da suka yi wa almalik kare kare sun ce za su dawo da shi din to suka lallashe shi har suka kai ga nasara ya ba su dama suka taho da shi ya musu nasiha da kuma kokarin dora su akan al'akadu bil asbab da ƙarshe kuma yace musu hukuncin Allah in ya so to dukkan wata dabara ka ba za ta yi aiki ba ya tabbatar da tauhidin su da kuma jingina su kai tsaye zuwa ga Allah to ga sunan sun zo walamma dakhalu min haythu amarhum abuhum lokacin da suka shigo garin Misra ta gunda mahaifinsu ya ba su umarni ay min al-abwabil mutafarriqa suka shiga ta kofa daban-daban din wakila kanatul madina laha arba'atu abwab malaman tafsiri sun ce a lokacin misra tana da kofofin shiga guda hudu fadakaluha min abwabiha sai suka shigo garin ta kofofi daban-daban daban amma sai suke cewa ma kane guniya an min Allah min shay hakan shiga su ta kofofi daban-daban ba zai amfanar da su ko ba zai wadatar da su game da hukuncin Allah da komai ba sadaka Allah ta'ala yaqub kuma Allah ta'ala ya gaskata annabinsa annabi yaqub alaihi salam lokacin da yake cewa bai musu haka ba illa haja fi nafsi yaqub qadaha ya musu haka ne domin wata bukata da ke zuciyar yaqub kuma ya zartar da ita an gane ku sabaqa alaihim wanda abu ya riga ya gabata ishqaq al'aba ala abna'ihim wannan kamar wani tausayi ne wanda Allah yake sanyawa tsakanin mahaifa da ‘ya'yansu wanda wannan tausayin ba shi da kama ba a kamanta shi da komai irin wani tausayi da jin kai da ƙauna wanda Allah ya sa tsakanin ‘ya'ya da mahaifansu ko tsakanin mahaifa da ‘ya'yansu ya sa wani mai hikima yake cewa masoyanka a duniya na gaskiya masoyanka na me ake cewa wanda ake cewa na gawuka ko masoya dai na gani ka shiri kai yawa masoya na gani ka shiri to wani mai hikima ce guda biyu ne a rayuwa kawai kuna so ku ji su da mahaifiyarka da yarka mace wannan su ne masoyinka mahaifiya duk inda ɗaya lalace tana son sa da ko mahaukaci ne ko ya yi marisa ya sha ƙwaya uwa dai tana son kayanta la haura wala quwwata illa billah haka nan ya yar kamace dukkan yanayin da ka shiga da halin da ka shiga ya mace inda ta kai shekarun hankali tana tausaya ma tana gidan mijinta amma tana kullo wani abu a leda ko a kwano ta aiko ma gida domin tausayi irin nata to waɗannan su ne masoya na gaske gina amma ɗanka namiji sai a hankali ba gaske ta ba wai nan ba biyar ya ke kauce har yanzu in uba ya tara dukiya ya ke mutu wai nan ba biyar ya ke matsa haka suke faɗa an fahimta yauwa ko kuma ita mace sautari duk wanda aka ci nasara a kansa aka ci galaba game da masu mulki ko masu kudi ko masu sarauta a galabiya wallahi an hada baki ne da iyalinsu malam muhammad kabiru gombe allah ya kara masa lafiya a wani karatun su yake ba da labari na ji da kunne na a garin kano yake cewa a akwai wani mutumi suna tare da matarsa shekara da shekaru ya samu dama zai ƙara amarya ita kuma nan uwar gida ta yi ta yi ta ga abin da ya dole sai ya yi duk dabarar ta ta yi abu bai tsaya ba sai ta je ta ɗauko haya ta 'yan haya kilas masu kashe mutane a ɗauko haya zo su kama tun su kai shi ta ɗauko kuɗi ta ba su ta ba su lokaci ta ba su tsari yadda za su cimma wannan mijina da suka yi shiga wani matan sai fata aure Allah ta'ala da ya kaddara wani abu zai faru akwai 'yan sanda sun fita patrol a unguwar ya suka hangi mota tana tafiya ba fitila da Allah ya so ya tona wannan mata asiri 'yan sanda suka yi aiki da hikimominsu suka zo suna bin su a baya ba su san suna bin su ba suka ajiye motansu a bayan gidan suka tsallaka gidan suka shiga su ma 'yan sanda suna zuwa suka tsallaka gidan suka shiga suka je suka samu barayi a kan mai gidan da bindiga suna shi sun kashe shi ya ce in kuɗi kuke so walla ga kuɗi zan baku suka ce a mu rayuwar ka za mu ɗauka ita ko matar ta dawo bayan mijin take cewa walla in kashewa za a yi sai dai a kashe mu gaba ɗaya domin tsabar munafirci da ƙarya daga nan allah ya biya 'yan sanda dama suka kama su da aka je ake bincike ake bincike sai waɗannan ɓarayi suka ce wallahi wannan matan ita ɗauko hayar mu ta ba mu kuɗi mu kashe mijinta daga cikin irin kuɗin da ta ba mu gashi ma ga sauransu a gumu an fahimta to kun ga lalle ilalla wancan mai hikima da yi magana akwai kancin gaskiya a ciki da mahaifiyarka da yarka mace to su ne masoyanka na haƙiƙa an fahimta sai yake cewa amma hakan wani abu ne na tausayi da Allah ta'ala ya liƙa tsakanin mahaifa da ‘ya'yansu wa innahu hiya aquba alaihi salam la zuwa ilmin limma allamna ai kana ya'malu ya'malu ala ilmin la an jahli fi annabi yaqub alaihi salam yana aiki da ilimi daga jin tsarin musu nasihar sa taho kaza mu yi alƙawari mu sa Allah tsakani ai kusan da ilimi yake aiki duk abin da zai da ilimi yake aiki shine la zuwa ilmin lima allamna iya aikata aiki da ilimin da muka bashi inji Allah la an jahalin baya aiki da jahilci ba da jahilci ko da san zuciya yake aiki ba wa innahu la zuwa ilmin lima allamna walakin aktharan nas la ya'lamu sai dai mafiya yawa daga cikin mutane inji Allah to ba su da ilimi ko ba su san yanda ake aiki da ilimi ba ga ilimin amma kuma sai jahilci ya jagoranci ga sanin amma sai ya zama to sanin an take shi ba aiki da shi saboda haka yau sai dai ku yakuri da karatun zakara a hannu baya cara ko ga malam kusa da mu hakan ma dai daurewa muka yi domin kada abin nan mu tsaya cakirin saboda ka za mu samu matsaya nan insha Allah zan biya malam sauran filin ya zo ya mana nasiha da kuma faɗakarwa da jawo hankali irin na uba da 'ya'ya da sauran nusarwa kuma da fatan alkhairi insha Allah akar maka Allah da ni tafadar bashi gora yawa dan buɗa sosai
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ɗaya daga cikin manyan malamanmu da muke tare da shi wanda yake hadara ko ta'alim ko tadris ko taskir a wannan wuri da al'umman da suke kewaye da wannan wuri a wannan masallaci da muke ciki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sa mu cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fifitacciyar al'umma wadda Allah ya wasa ta da cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi zuwa sauran bayanai da suke biyowa alhamdulillah wannan masallaci lokacin da sarkin yakin gombawa kammala shi shi ne alhaji muhammadu ɗanju goje ya aika ka kira wani lokacin malam baba yadda shakaninsa yana raye yanzu na same shi nan gida ya ce ga masallaci an yi muka shiga muka zazzaga ko'ina ya ce to allah saka da alkhairi ya ce kuma zai yi makaranta ya ce to allah taimaka ya nuna mana da shi ma duk an yi alhamdulillahi kullum mutum ɗaya zai gina masallaci a cikin lokaci guda amma raya masallacin ba zai yi a lokaci guda ba ko ba zai yi a mutum ɗaya ba mutum ɗaya zai gina masallaci amma mutum goma ba za su iya raya shi ba sai al'umma ta taru ta ko'ina manya da ƙanana da kowane irin jinsi na bani adam musulmi su suke haɗuwa masallaci ya rayu alhamdulillahi don dan yi bayani takaitacce game da ainu da aka yi magana shine maita ana kiransa maita da kambun bakaɗe ma'ana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta maita yana bambanta da yadda mutane suke ɗaukansa ma'ana al'ainu a bayanin da yake na hakika wanda annabi ke ce al'ainu haƙun wato idon mutum ne in allah ya jarrabe shi da bala'i sai ya sanya ma idonsa wani dafi da ka kalli mutum kallon sha'awa sai dafin ya kama shi sai ya kamu da zazzabi mai karfi ciwo mai zafi sai ya dinga ganin ka kai sanda yake cikin rikita na bai san halin da yake ciki ba idan kuma kalle ka da kallo na adawa na ƙiyayya na gaba to nan ma sai idanun su harbe ka kai kada can baka san ma hakan ya faru ba ana kuma kiran sunanka shi ya sa annabi ya karanta waɗannan addu'o'i da shi malam sheik murtala ya karanta mana wanda in ka riƙe karanta su to wannan dafin allah zai kiyaye idonka daga ci haka kuma wanda za a kama da wannan dafin shi ma yana karanta wannan addu'ar to allah zai kiyaye shi da kamuwa da wannan dafin saboda haka ba haƙƙin shi wanda ake kiransa maye ne ba haƙƙinsa ba ne a ɗauko sanduna a doshi gidansa a kan za a doke shi za a kashe shi za a ƙone gidansa bai san ma hakan na faruwa ba a dai wanda yake na shari'a wanda ake a rubuce a su risala su littattafai shi yadda yake kenan ba kuma abinda zai raba mutum da shi sai neman tsari daga Allah subhanahu wata'ala to na biye da wannan kuma alhamdulillah na yi murna sosai da farin ciki gani yadda wannan masallaci aka cika shi da aka cika shi ana rayar da shi na yi murna sosai na ji daɗinta allah sai a ɗore ci gaba da yi kuma alhamdulillah dama ku gombawa abokan tafiya ne duk inda aka je na aikin alkhairi za a tarar da ku a wurin ko'ina kuna nan tare da al'umma na alkhairi da haka duk wanda ya zo wannan wuri ya san bayan allah ne masu kyakkyawan niyya masu tunanin ilmantar da 'ya'yansu da kansu da iyalinsu kuma alhamdulillahi wanda ya gina wannan masallaci shi ma ba za a manta da shi ba ayyukan alkhairi ba za a manta da mai girma sanata ɗan juma goje ba da masallacin bolari ɗin nan da muke sallan juma'a to bayan mai martaba sarki shehu abubakar ya zo an cata mana ƙarin haraba bayan wanda muka saya da dai makamantansu to muna cikin matsi a wannan fili da ake idin nan muna cikin matsi muna roƙon Allah ta yaya za mu samu dama mu dinga yin sallan idi a wurin to sai muka je muka nemi taimako aro wajen mai martaba sarkin gumishewa baka sai ku je ku ci gaba da idin amma fili na ƙwallo ne na da ƙwallon ba na bol ba ne ƙwallon dawakai ne da ake cewa filin kwallo filin kwallo kwallon dawakai ne wanda kowane shekara za a yi wasan gona a ciki masu noma su kawo kayan noma iri-iri wanda duk kayan nomarsa ta fi kyau a ba shi kyauta wanda dokinsa ya fi kyau a ba shi kyauta wanda dokinsa ya fi sukuwa a ba shi kyauta ba kwallon da muke tamanin ba ne to ana nan lokacin da allah ya bashi ya hau gwamnati a jiyan nan sai ce to na baku a na filin gaba daya kuma ku yi luncin ni zan kira mutane ko an gaya masa abin da zai bayar cikin ma'aikata na mu gina wurin kuma haka aka yi muka yi lancin suka ba da kudi shi da kwamishinoninsa da permanent sakatarorinsa da su ayyawaitinsa aka kewaye wuri muka yi ofis dinna na arewa duka da don haka ba abu mantuwa ba ne a gare mu shi din alhamdulillah don haka allah saka da kai saboda haka na zo na ga yadda kuke na yi murna da jaja da jikoki da kan ne da tattawakun ne da kuma yayoyin in akwai to saboda haka yau zuwan farko ne amma insha Allah zan sake zuwa wani lokaci kuma da yadda Allah ziyarce ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to malam ya dinkule maganganu duka abu daya wanda ba sa bukatar sharhi sai dai kuma addu'a dai ba za mu gaji dai ba da ita ba akan Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya yi zauna zauna ya kuma ƙara masa lafiya ya ƙara biya masa bukatu sana alkhairi ko malam yana cikin wanda muke kyauta zaton cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum man tsala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairi cikin ku wanda rayuwarsu ta yi tsawo kuma aikin su kyautata malam tun suna da kuruciya yadda muke samun labari kuma muke karantawa a karanci suke yi wa wannan addini hidima tun da shekaru ba amma kai kuruciyar ba tun da na yarinta aka zo kuruciyar ba a fasa ba aka zo aka manyanta gashi shekarun girma sun zo amma har yanzu ana yi malam uzurinsa Allah ne kadai ya san yawansu irin abubuwan da ake wanda mu muka sani ma iya mu kawai in aka ɗau babi na ƙofar sulhunta al'umma kadai wallahi ya ishi malam aiki dan na faɗa muku har wa'ansu daga cikin alƙalai wallahi suna zuwa falon malam a koya musu na zasu shari'a alƙalin da suke zama a kujera su hukunta mutane to in abu yayi abu abu ya carke wallahi suna zuwa su malam ko malam har yau din nan litinin talata laraba iya ta da siya masallacin umar gidansa kwana uku nan a sati kullum sai da in baya gari ga kuma shekaru ga lalura ga masjidil umma na can na aliyu mutu bukwarai da gaske dole hadin allah ya kai mu so da kamalan sai dai allah ta ya masa albarka ya kara wa bayansa albarka ya kara yaukaka bayansa da alkhairi kuma ya biya masa bukatunsa na alkhairi ya sa yi lafiya ya gama lafiya allah ya bashi ikon cikawa da mu da imani allah ya cika mahaifansa da namu allah ya shirin da zuriyarsa da namu allah ya biya bukatunsa na alkhairi da namu gaba ɗaya ya yan uwa za mu tsaya a nan darasi ya zo ƙarshe insha allah akwai masu bukatun addu'o'i akwai bawon Allah da aka ci ya sa kadaran shi a kasuwa sama da wata hudu iya nema mutum ya shi addu'a Allah ya kawo ciniki mai albarka to muna addu'an Allah ya kama ciniki mai albarka akwai sakon addu'a da aka bayar daga bakin malam Umar cewa akwai wani bawon Allah iya neman addu'ar mu na rashin lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya tafi kafadunsa akwai shi malam Musa Alburawi shugaban majalisar malamai na wannan unguwa na kungiyar mu ta Izala shi ma akwai mara lafiya gidan shi wanda muke neman addu'an a sashi addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafadunsa dukkanin marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ya kara mana lafiya da imani akwai sanarwa daga kwamitin masallaci suka ce ana samun wasu bata gari suna zuwa suna sata wa mutane takalma wannan kuma akwai abin mamaki gaskiya wanda ake cewa Allah ya ce annabi ya ce ko masallaci an ce Allah masjidu baitullah masallaci ɗakin Allah kai kafin ɗakin Allah kuma kai sata yanzu ka je gidan DPO ko kuma shi na 'yan sanda kai sata ka san ta kace me ma ai ba za ka ji daɗi ba to kuma har kamun Allah ai ya bi wannan inda ba da sharar ka da shari saboda ka muna musu nasiha ce tsoron Allah duk abin da zaka ɗauka na mutum ka je ka siyar wallahi ba abin da zai yi kuma ga nauyi da zaka ɗora wa kanka Allah a ranar kiyama manzo Allah ya bada labar da kyakkyawan ladanka na sallah da azumi da hiza dinga dauka ana biyan bashi saboda ka muna musu nasiha muna hada su da Allah su san girman Allah su san girman alqur'ani su san girman irin sakon da Allah ya aiko a wannan littafin su kame kansu daina wannan sata su roki Allah ya ba su abin yi su roki Allah ya hakurkurtar da su to har agogunan masallaci ana shiga na dauki har carbi har sallah ya wannan ba daidai bane abun kunya ne gaskiya abun ba daɗin faɗa ne amma dole a faɗa saboda ka su ji tsoron Allah muna tare da su sana zuwa wani ba sallar bace ko karatu ke kawo shi iya zuwa ya ga takalmi mai kyau ko ya faki da mutane dauke musu wani abu to ka sani in dubun ka ta cika nan police station ne kusa da mu gashi ka san kuma ƙarin gaskiya ne ka san ƙarshen zancen dubun ka tana cika wallahi muna tare da jami'an tsaro Allah kuma ga ma'aikatan gidan suna ka san ba za ka ji daɗi ba kuma ba za mu ba su hakuri ba tun da mu ma nasiha wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba su asuwa Allah ya ba da ikon daina ba kuma Allah ya hakurkutar da mu akwai addu'i da muka saba yi gare mu ga mahaifanmu ga 'ya'yanmu ga al'ummar musulmai gaba ɗaya ko malam yayi addu'a ga shi mai gida irin ayyukansa na alkai da wasu duk ba a sani ba sai yanzu yake tono su to Allah ya karba masa musakuransa na rayuwa kuma Allah ya yafe masa Allah ya ba shi dawama akan aikin alkhairi har ƙarshen rayuwarsa mahaifiyarsa da ake aiko mana musata addu'a ita ma tana gida ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya ƙara mata lafiya Allah ya ƙara mata lafiya mai ɗakin sa da ta riga mu gidan gaske hajiya yaro Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata ayyukanta na alkhairi da gabatar Allah ya kafe su musakuranta na rayuwa kuma Allah ta'ala ya yafe mata Allah ta'ala ya shiga cin al'amuran dukkan wanda ya zo wannan masallaci Allah mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu wajen karanta alkurani Allah ya hada mu da shi gaba daya Allah ya araba mu da rushewan aiki Allah ta'ala ya raba mu da sharri shidan Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya ba mu ikilasi Allah ya ba mu iko yi dai shi duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su masu yi wa addini zaman kasa a duk inda suke Allah kamar maganin su wannan kasa ta mu Allah ya mana jagora Allah ya shigo da al'amarin sa na taimako cikin wannan kasa Allah halin da ake ciki na bukatar tanyo da agaji da gare ka ya Allah ka taimake mu ya Allah irin abubuwa da suke faruwa na rashin jin daɗi da matsi da da da kakana kai Allah ka mana dauki Allah ka mana dauki ya Allah ka taimake mu ka kai mu ga ci lafiya Allah ka tsare mana imaninmu da mutuncinmu da iyalanmu da addininmu Allah ka samu lafiya mu gama lafiya shi ma shugaban majalisar malamai na wannan unguwa na kungiyar mu ta izala ya ce akwai wani bawan Allah da yake da ciwon ido to a jiya a wajen mitin dinmu a masallacin bolari ya ce an ba da umarni a nema masa taimako a masallatai domin a je a masa magani to ɗazun nan yake mun waya cewa idan an zo wannan masallacin nan ma a ƙara sanarwa a sayin agaji su nemi taimako domin a je a ainihin bashi ya san irin yadda zai yi ma magani ga idansa kuma ɗaya ne daga cikin wa masu taimakon addini ba ma kima iya cikin majalisar malamai iya cikin ma- masu gudanar da al'amura na addini mana addu'an Allah ta'ala ya bashi lafiya kuma kamar yadda aka sanar sai a taimaka da abin da Allah ta'ala ya hore aka mai gudunmawa duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi Allah ya taimake mai agazawa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh